الرحمن الرحيم إن الحمد لله نعمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا من سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أخذ الحديث كتاب الله وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار ما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته masu aiki gidan tv da kuma rediyo na banfere da kuma inda wannan sauti ya fi duka al'ummar da ke tsaron muna isar da tsayihar sallama zuwa gare ku da fatan ana cin ƙoshin lafiya kuma muna muku barka da sallah da kuma barka da shiga sabon shekara ta musulunci da kuma neman afuwa kasance an daɗe ba gane mu ba a wannan bage to muna neman gawara ko kuma muna fata Allah subhanahu wataala ya karbi ibadun yau muna sha shidda ga watan Muharram hijira ta Annabi Muhammad sallallahu ta'ala alaihi wa alihi wasallam shekara dubu ɗaya da ɗari hudu da arba'in da biyu wanda ya dace da hudu ga watan Satumba wata na tara kenan miladiya dubu biyu da ashirin daidai insha Allah kamar da yan wasu san duka ranar juma'a muna halarta a wannan wuri daga karfe tara zuwa goma ko kuma gurin abin da suka faɗa domin gabatar da darasi kamar haka ne yau Allah ya sake dawa da mu bayan dogon hutu da muka yi mu samu tawaban insha Allah yau kuma malam zai mana bayani akan maudu'in da shahi as-silah muna fatan Allah shi malam jagoranci kara fahimta da fasaha da kuma ikhlasi da dacewa insha Allah astilah ma insha Allah
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء وإمام المرسلين نبينا وحبيبنا وقدوتنا ورسولنا ومولانا محمد بن عبد الله صلوات الله وسلامه عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد أنواع مسلمي بركة مدس أدواتكو آه ونن كفا تياد لاباري تبونفيري muna yi ma Allah subhanahu wa ta'ala godiya da tare da ƙara jinjinawa a gare shi subhanahu wa ta'ala da ya ba mu iko da dama muka haɗu da ku a lokacin da muka saba haɗuwa dukaran juma'a Allah ya ba mu iko ya ba mu dama ya ja mu na tsawon kwanakanmu hannun ka ga wannan lokaci to kamar yadda muka sani daga karfe tara zuwa goma na juma'a muna gabatar da karatu in mun samu damar zuwa in kuma mu samu dama ba ana zan maimaita sauran karatuttukan da suka gabata muna fatan Allah subhanahu wata'ala ya gafarta mana kurakuran mu Allah kuma ya datar da mu da alkhairan sa duniya da lahira Allah ya muna kariya da sharrin duniya da lahira a yau da yarda Allah subhanahu wata'ala za mu tattauna akan wani maudu'i na as-silah muna fatan Allah subhanahu wa ta'ala ya kasance shi ne jagora gare mu cikin wannan karatu da za mu gabatar Allah kuma ya ba mu ikhlasi da dacewa da sunna ta manzo annabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sallam a cikin ayyukan mu gaba daya muna fatan Allah subhanahu wa ta'ala ya samu kyakkyawan karko muna fatan Allah subhanahu wa ta'ala ya sanya aljanna firdaus al'a'la ta kasance makoman mu da mu da ku gaba daya kalima ta as-silah kalima ce ta larabci wato da sinun kenan sinun lam alif ko lam alif in ji mutanenmu da ha'un ko mu ce ha karami laraba suna cewa asilah sannan suna cewa asilahu su cire alif ko su ce as-sulhan shine wato makani alatul harb to amma eh, wannan kalma ba a yi mata dhamma a ce as-sulah kuma ba a yi mata fatha a ce as-salah haka sa'un in mun bar sinun ba a ce as-salah ko as-silah ko as-sulah sai dai wato in kuma yana da sadun as-salahu ake cewa kinan shine inganta abu salih shine mutum nagari kun ba a cewa as-silah ko as-sulah sai dai as-silah da sin da sadun ana iya a mazhaba ta larabawa wasu na ganin duk inda akwai sino ana iya sadun kamar yadda yazo cikin alqur'ani lasta alaihim bi musaitir ko bi musaitir ihdina as-sirata al-mustaqim ko sirata al-mustaqim bi sin wa sad wannan wani zance ne na malaman lugha to idan mutum ya dauki makami ana cewa tasallaha shine ya dauki makami to sannan kuma ana cewa rajulun salih mutum wanda yake na dauke da makami sallahahu kuma ya ba shi makamin da zai aiki da shi to shi makami abu ne wanda ake amfani da shi don saboda yin rinjayi saboda cin nasara akan abokin gaba shi yasa tunanin dan adam ya so na yayi makami kuma dukkan mun san cewa makami yana da muhimmanci a rayuwa saboda in muka duba ko a can zamanin gargajiya in ka duba da mutum bayyan balaguro bai da takobi masu ɗaukar takobi wasu ba su yin balaguro sai da sanda masu ɗaukar sanda da abin da ya kama da haka ko yuka ga waɗanda suke ɗaukar yuka suka nazarci ɗaukar yuka to shi makami musamman za mu yi amfani da shi kan yaƙi tsakanin al'umma ko 'yan adam to da yawa daga cikin mutane suna kawo tsammanin makami shine makamin da za a ɗauka a yaƙe ka an gane ko misali yuka makami ce ko ba haka ba takobi makami ne adda makami ce yuka makami ce sanda makami ce gora makami ce misali ko kuma idan muka ɗauki yanzu makamai waɗanda ake yi na zamani in mun wuce waɗancan wanda an kai na gargajiya irin su kibiya da abin da ya kama da haka da barandami yanzu akwai makamai irin waɗanga na zamani na turawa musamman makami wanda yake da ake cewa bindiga akwai kuma makami mai linzami wanda ake halbawa daga wata nahiya ya tashi zuwa wata nahiya akwai shar de combat abin da suke ci mata agwala akwai jiragen yaki masu matuka da maran matuka sannan akwai makami ma wanda yake makami ne arm biologic wanda suke fata tsarin wato tsarin rayuwar dan adam yadda Allah ya tsara ta akwai arm chimic an gane ko akwai atomic wadda bomba atomic wadda ake halbawa wadda take halakar da al'umma to mafi yawancin tunanin mutane ya tsaya akan in an ce makami shine makami ko dai ya zamanto makami na gargajiya ko ya zamanto irin waɗanda makamai da zamani ya kawo su daga nan ɗan adam ya tsaya ga tunanin makami ko in ce da yawa daga cikin mutane alhali ba gaskiya ba ne shi makami kala biyu ne akwai abin da ake kira asilah almaddi akwai asilah alma'nawi in an ce asilah shine makami almaddi wanda ake gani wanda ake iya taɓa ko a yi amfani da shi kenan da yuka da takobi da adda da kibiya da mashi an gane ko waɗanda makamai ne maddiya haka bindiga ina fata an fahimce ni ita makami ne maddi haka makamin nukiliya da sauran abin da ya kama da haka akwai asilah al-ma'nawi makami ne wanda ba a ganin shi amma tasirin shi yana bayyana to shi yasa wannan shine maudu'in wanda za mu tattauna a kansu makamman da nau'ukansu musamman asilaful ma'anawi saboda da yawa daga cikin mutane hankalinsu baya kai ga wannan makamai idan muka zo da Allah halicci dan adam al-insan murakkabun min ruhin wa madda dan adam Allah ya halicce shi min ruh rai wanda ran nan nashi ba wanda ya san hakikanin shi in ba Allah subhanahu wa ta'ala ba aya ta tabbata a cikin suratul isra wa yas'alunaka anir ruh qul ar-ruhu min amri rabbi wa ma utitum min al-ilmi illa qalila mutane suna tambayar game da sha'anin ruh ya yake to in dai a ce ga hakikani ne bai yiwuwa sai dai a bada misalin yadda za a gudun tasirin shi a ce wani abu na wanda in akwai shi cikin jikin dan adam dan adam yana iya tafiya ya kai ya dawo in babu shi kuma dan adam ya mutu to kaga wannan ba hakikanin shi an ka faɗa ba an dai faɗi wasu abubuwa da ake gane shi ina fata an fahimta to wannan ruhin akwai madda ruhin Allah bai faɗi ta yaya ya halicci ruhin ba amma ya faɗi dai ya saka ma dan adam shi sai kuma jikin dan adam gangan jiki kamar da ake cewa ita ko daga ƙasa aka ɗauko ta sai aka haɗa su cak sai ga dan adam to makami maddi da ake yi ya an ce material abinda ana ganin shi su dila material shine za a iya yakakka jikinka za a yaƙe shi ne da bindiga ko da yuka ko da mashi ko da barkonon tsohuwa kamar da suke faɗa ko kuma makamin nukiliya waɗanda ana yaƙar jikinka ne shi yasa aka yi tsari wanda za a yaƙi jikin ɗan adam sai kuma as-silahul ma'nawi ita rayuwa ta dan adam ita ko ba da makami ake yakatta ba ana yakatta ne da waɗansu abubuwa wasa'il hanyoyi waɗanda ba a ganin su domin mi domin ana son a samu yanci a kanta dama makamin da an kai wanga na bada tsoro saboda jiki ya kame daga aiki amma ita rayuwa ita ce ake bukata to ita ko makami wanga na zahiri bai iko a kanta domin abinda dan adam ya yi imani da shi yana cikin zuciyar shi dan ka zo ka haɗa mai bindiga ko ko ka ɗaure shi ko ka zo mai da makami wanda da yake gashi ka bashi tsoro yana yiwa saboda jin tsoro ya bi ka amma cikin zuciya sai bai bi ka ba kina har zuwa ji aikin banza shi yasa babba abin da ake son a samu wannan rayuwar taka da hankalinka da tunaninka da imaninka da aqidarka to wannan muke son mutane su fahimci muhimmancin shi dan adam ruhinsa abinda ake ya kasa da shi shine shubuha ya an ce shubuha shine abinda an takuɗa gaskiya da ƙarya ko ko an ɗauko ƙarya an yi mata kwaskwarima an mayar da ita kamar gaskiya saboda rayuwa ta karɓe ta shi ko jiki ana yaƙar shi ne da samun sauƙi a baka daɗin duniya a baka mota a baka kuɗi a baka abin da sutura mai kyau gashi nan dai wannan shi ko ta hanyar da za a mallakar jikinka ne domin bi domin ɗan adam da muka ce murakkabun min ruhin wa jasad shubha ita take yakar zuciya shawa ita take yakar jikin ɗan adam ciwon da ke cikin zuciyar ɗan adam ciwo biyu ne ibn al-qayyim ya faɗa cewa al-amrad allati ta'tara al-qulub kismani duka ciwon zuciya ko na jikin da adam an kasa shi kashi biyu ne al'amrad wadda take ashahwaniya wadda suke da alaka da shawa da kuma ashubahiyya wadda suke da alaka da shubha to yanzu tun da mu fahimci waɗannan cututtuka na shawa da kuma cututtuka na shubha sai mu gane cewa shi ɗan adam ya bambanta da mala'iki ya bambanta da dabba ita dabba janibin shawa gari ta ba ta da janibi na hankali shi yasa ita dama ba dabba abinda take yi kawai shine ta bai bukatocinta misali dabba ta ci abinci da ta yi ci abinci ta yi yunwa za ta ci abinci in ta yi shawa na haihuwa za ta yi barbara in ta haihu bukata ta haƙari saboda ni ba ta da wani hankali wanda zai ba ta wani tunani shi yasa ita shawa an ka zuba mata zalla sai kuma janibi na mala'iku su ko sai aka sa su akan tabi'a ta mi ta ruhi shi ne yake da ƙarfi a gare su ba su da shawa mala'iku ko guda shi yasa su ba sa sabon Allah don kwata-kwata shawa ba ta tare da su in mun ce dabba ba ta da hankali ba mana nufin ba ta yi Allah tasbihi bidan kawai ne fahimci wannan ce to ai a'a wannan tana fahimta daga ubangiji amma irin tsarin rayuwar mu shine ba ta da dan kan wani ya zaburi mu ce to ai an ce tusabbi yusabbi wato yusabbihu lillahi ma fis samawati ma fil ard ya nayi a ce abin da bai da hankali shi na tasbihi kuma tana da hankali na neman maslahatta shine rabbuna alladhi a'ta kulli shay'in khalqahu thumma hada سبح اسم ربك الاعلى الذي خلق فسوى والذي قدر فهدى Allah shi shi da komai zuwa ga amfanin shi amma su hankalin su bayan na tasbihi da alaka su da Allah inda game da rayuwar duniya su shawa ce kawai shi ko su kuma mala'iku ba su da shawa shi yasa ba su sabon Allah to amma dan adam sai aka ɗauko waɗannan ababen guda biyu sai aka saka a cikin shi na farko an ɗauko shawa an sa cikin jikin ɗan adam na biyu an ɗauko ruhi an sa cikin jikin ɗan adam janibi na hankali janibi na hankali da tunani an ba ɗan adam shi to shi yasa lokacin da ɗan adam shawarsa tarrin jayi hankalinsa da ruhinsa to za ya kuma kamar dabba balma sai dabba ta fi shi mutumin da babu shi da komai illa ya ci abinci ya zan kamar dabba kenan bai zo ibada ba mutumin da ba ruwan shi illa ya sa sutura mai kyau ya koma kamar dabba ita da ake yi ma wanka in za a kai ta a sayar mutumin da ba ruwan shi da komai sai dai jikin shi za a ga tasirin jiki ne kawai jikin shi ne ke bauta ba gida mai kyau mota mai kyau mata mai kyau sutura mai kyau abinci mai kyau shi wannan yadda za a yi a fafutukarsa gaba ɗaya ta ƙari akan wannan shi ko mutumin da ruhi ya rinjaya za ka iske yana yawan ibada bai damu da sutura ba bai damu in dai zai bauta ba Allah don halin da zai shiga mai sauki ne duk da ki ba son a yi huluwi domin musulunci ya ce a ba jiki haƙƙinsa kamar yadda manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ce fa inna lijasadika alayka haqqan jikin ka yana da haƙƙi ka ba shi haƙƙin shi musulunci bai ce a bar jiki ba ka amfana da shi kamar yadda waɗansu masu addinin ruhubananci da kiristanci suka ɗauki cewa can abinci mai kyau bai dace ba aure bai dace ba a'a jiki a bashi haƙƙinsa ruhi shi ma a ba su haƙƙinsa Allah ne ya sanya wannan shawa amma ya dai ya ce a daidaitar da ita ma'ana a bi tsarin sa nan a daidaita wannan shawa Allah subhanahu wata'ala a cikin suratu Ali Imran yace zuyyina lin-nasi hubbu ash-shahawati minan-nisa wal-banin والقناطير المقنطرة من الذهب والفضة والخيل المسومة والأنعام والحرف ذلك متاع الحياة الدنيا والله عنده حسن المآب زين للناس أن قواتهم متاني حب الشهوات son shawa min nisa'i na mata in dai mutum yana lafiyayye to ko annabi na yana bukatan mace wannan kuma ba illa bace haka Allah ya yi su shi yasa Allah ya ce ma annabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sallam a cikin suratu الرعد ولقد أرسلنا رسلا من قبلك وجعلنا لهم أزواجا وذرية mun turo manzanni gabaninka mutane ne to dan me ake cewa annabi ba zai mutu mutum ba kuma waja'alna lahum azwajan wa dhurriyya mun sanya musu azwajan mataye ko mata wa dhurriyya da kuma dhurriyya kenan dan annabi yayi aure ba abin wani abin nan bane dan annabi ya haihu ba wani abin nan bane dabi'a ce ta dan adam janibi ne al-insani ash-shahwani ina fata an fahimce shi yasa dan an ga mallan ya zo wajen fata rai inda ya aure mallan aure da lima wani ai ba matsala bace mallan ba mala'iki bane balle a ce ba zai yi ba ya nemi aure amma ba mu ce mallan ya je faka rai irin wanga faka rai ba ta gayu a'a faka rai da neman aure shine khitba ko amma kuma dan mallami ya ci abinci ko ya sa sutura mai kyau dan adam ne ba wani abin zargi bane amma abin da ba a so yayi istighraq ya zamanto kamar yana konkiran neman yadda duk wani mai neman duniya yake yi a ga mallami shi ba haka yake son ya tara duniya kenan mallamtan nan tana buƙatar a kalle ta a ita duniya Allah ya baka wala san sanusi baka min duniya amma malami ya ce irin yadda manya manyan masu kuɗi da manya manyan masu mulki suke son su rayu haka suke son shi rayu wannan alamun mallamtan nan a tuhumce ta Allah ya muna tsari to kaga waɗannan su ne dai abin da shawar da an ka sanya ma dan adam ta son mata wal banina da son ƴaƴa an gani ko wal qanatir al muqantara min al dhahab wal fidda da dukiya wadda an ka tara al qanatir muqantara wadda al mujamma'a an ka tara ta min al dhahab wal fidda da azurfa da kuma min al dhahab da zinariya wal fidda da azurfa a wancan lokaci duk da yake ko yanzu zinariya arziki ce azurfa arziki ce amma yanzu an yi zancen kuɗaɗe waɗanda na takarda ko ba haka ba wal khayl musawwama da dawakai wanda suke abin waƙawa waɗanda an kai ma alama kenan musawwama shine abu mai alama mai kyau aka ce na alama ce ta masu mulki su ne suke son dawakai da kawa da yima motoci kawa da abin da ya kama da haka wal an'am wal harf da an'am dabbobi masu kiyo wal harf da kuma gonakai manoma sai Allah ya ce to zalika mata'ul hayatid dunya wannan dan jin dadin rayuwar duniya ne kenan ka nemi waɗanda abubuwa ba laifi bane amma ka neme su ta hanyar da Allah subhanahu wataala ya yarda wallahu indahu husnul ma'ab kyakkyawan karko yana wajen Allah subhanahu wataala Allah ya samu kyakkyawan karko to yanzu sai mu zo zuwa ga makamai waɗanda ake yi don tasiri a cikin al'umma yanzu mu ajiye silah almaddi mu ɗauki asilah alma'nawi in muka ɗauki asilah alma'nawi shine cewa za mu ga akwai waɗansu abubuwa guda shidda waɗanda suna da tasiri a rayuwar ɗan adam to shi ko ɗan adam lokacin da yake da buƙatar abu to yana da rauni lokacin da bai mallaki abu ba yana da rauni ko kuma Allah ya bashi wani abu don ya amfana da shi amma sai ya sa shi ta wata hanya sai ya kuma matsayin makami na fata an fahimce ni to shi yasa waɗannan makamman guda shida da su za mu fara sannan mu yi zuwa ga tsari in Allah ya ba mu iko lokaci ya kai akwai tsari tsari waɗanda ake bi waɗanda ake ɗora rayuwar ɗan adam suna kai tsari kusan waɗanda ya kamata a ce mun faɗa ko guda shida ko guda bakwai in lokaci ya babu adamu tasir as-silah al-awwal an gane ko makami na farko shine ar-rawabit al-arba'a akwai ababe guda hudu su ne Allah ya sanya tsakankanin mutane ake yin mu'amala da su kuma su ne abubuwan da suke haɗa mutane mun taɓa faɗar su a nan to amma yanzu dalilin da ya samu ka kawo su ana amfani da su wajen tasiri akan al'ummomi ana amfani da su su zamanto makamai na tarwatsa al'umma al'amil awwal al'amil dini ko al'amil al'aqadi al'amil الثاني العامل النسبي والقبلي العامل الثالث العامل الإقليمي العامل الرابع العامل المصلحي waɗanda ababe guda hudu makamai ne da ake amfani da su arrawabitul arba'a aljanibud dini al'amilud dini ɗaya daga cikin sabubban da su ake yaƙa makami ne sai a yi amfani da addini addini asalinsa a bauta ma Allah a samu aljanna amma akwai addinin da duniya ake nema da shi har cikin musulmi akwai waɗanda addinin musulunci ba don duniya an ka neme shi ba ma'ana asalinsa ya kai ka zuwa ga lahira ne ita duniya matsayin bonus take gare ka amma akwai addini waɗanda ba na gaskiya ba ne duniya ake nema da su to idan ana son a yi tasiri gare ku idan an kwai wasu wani addini a cikin wata ƙasa sai a yi amfani da shi don cimma wani buri yanzu misali in mun ka ɗauki duk wani abu da ake so a kawo na musulunci a duk ƙasa ta duniya sai a yi amfani da akwai wani addini wanda ba shi ba sai a ce to su ma masu wannan addinin suna da haƙƙi to cikin haƙƙin nan nasu sai a zo a ɗauko haƙƙin waɗanda ba nasu ba don a basu yanzu misali mu ɗauki Najeriya kudu da arewa kiristoci da jarumin arna mafi yawanci tunda ko cikin arewa akwai arna wannan abu ne wanda ba za mu yi inkarin shi ba ko ba gaskiya ba amma yanzu idan ana son wani abu sai an haɗa musulmi da kirista wuri guda to wannan janibin lokacin ana taimaka ma wanda adda wancan addinin saboda mi saboda addini makami ne a yi tasiri a cikin al'ummominmu in muka duba da afirka musulunci mun ka sani sai waɗanda an maguzawa arna ba mu san yahudanci ba mu san kiristanci ba to yanzu da aka zo aka yi mulkin mallaka aka kirkira addinan turai aka yada su to yanzu ta hanyar su ake tasiri a kasashenmu mu sai a ce to ai akwai waɗanda ba musulmi ba kuma suna da haƙƙi kuma kullum ana ƙoƙarin kare haƙƙinsu kuma kullum ana ba su favor saman waɗansu saboda mi ana ba su kuma manya-manyan makamai saboda su rinka tasiri a cikin al'umma yanzu in ka tafi ƙasar lubnan liban lebanon ƙasa ce wadda babu inda kiristoci suke a cikin ƙasashen laba irin wannan ƙasa sun kai kusan fiye da kashi talatin shi yasa kullum kake ganin kasar taki zaman lafiya saboda da yanzu su turawa ta yi amfani shi yasa ba inda aka fara buga littattafai kuma inda yanzu har yanzu wurin buga littattafai ya fi yawa a kasashen larabawa ina ne lubnan ce suwa aka fi kai kasashen larabawa cikin mutanen larabawa suwa ne aka fi taimaka ba yan kasar lubnan su ne turai su ne america ta yamma su ne america su ne ake taimaka ma saboda ana ganin wani yanki na na kiristanci wanda zai taimakawa a samu cimma buri a kasashen larabawa shi yasa ake taimakawa duk irin su sangwar da suke kiristoci ne kaga an ɗaga su duniya ta san su alhali shak an tadiyo babban masani na kasar senegal da yawa ba san shi ba saboda shi musulmi ne muna kyautata zato to amma kuma waɗanda duk ba musulmin ba sai a ɗaga su saboda amilu dini ana aiki da addini saboda a yaƙi mutane wannan na ɗan ba da misali ne ba na son in tsawaita magana kan wannan abu na gaba mu ɗauki sudan kudu da arewa da amfani da kudu da arewa da kiristanci an kai amfani aka yaƙi aka ce sai an ba kiristoci wurinsu ai an hana musu ci gaba ai an yi kaza sai da aka raba sudan biyu aka ba su wurinsu aka huta radda aka ba su matsayinsu suka shiga yaƙin da ko shekarun da sun kai suna yaƙi da waccan sudan ba su kashe waɗannan mutanen ba an tarwatsa ƙasa al'amilu dini al'amilu al'aqali sai mu je zuwa ga al'amil asani shine al'amil annasabi makami asilah muna kiran shi makami ana amfani da wasu fami fami ana amfani da wata kabila saboda a cimma wani buri lokacin da aka tashi ruguza kasar Rwanda silah wanda turawa suka yi amfani da shi shine kadin kabilanci aka kashe shugaban kasa bayan mutuwar sa Allah isa mutumin da aka kashe to shi yasa kullun zaka ji an ce ai kabila kaza kabila kaza tunda kabila tana tare da yare sai a nuna wannan yaren da wannan kabilar kada ta yadda da wannan to in ya zama to kasa kowa bai yadda da wani ba su alhali su a kasashen su su sun yadda da wani yare ya zama to shine jagora amma ba ana kai yaren ka ba yanzu in muka dauki kasar America duk mutanen duniya mafi yawanci ai akwai kala kala kala amma yaren da ake amfani da shi English ne kuma asalin English ba shi ne yaren Amerikawa ba na asali tunda waɗannan Indiyan da ake cewa Indiyan cowboy cowboy da muka cewa cowboy a Faransai an nagle cowboy ne cow yana nufin saniya boy yana nufin mutum kenan mutumin saniya saboda an san su masu kiyu ne su ne asalin yanzu ina yaren su yake a ƙasar America Australia ‘yan kasar suna nan na asali waɗanda mutanen Ingila ne aka tura suka je can hijira gidan kason da aka yi aka fara kai mutane can na mutanen da ba su zama can saboda sun zama manyan manyan mabannata yanzu kuma English ya amshe to me yasa su duk kasashen France asalin yaren su ba Faransai bane daga baya ne wani shugaban kasa da ake cewa François Hollande ya zo shine yasa an ka bai da Faransai yaren kasar Faransa to me yasa waɗansu mutane ba su ce ba su da Faransai ba Belgic akwai Faransai akwai wancan yare na Belgium. Me yasa ake amfani da Faransancin waɗansu gusti a su gusti yarda ba? To saboda shi harka ce ta yarjejeniya. Ku kuna da kaza, mu muna da kaza. Sannan shi yare ba shi ya kamata a kalla ba. Abu na farko in yana yiwuwa kowace jiha a karantar da mutane yare nasu da kuma yaren turawan da za su karatu da shi. Me matsala? sannan miye matsala in ga yaren da yanki kaza an fi amfani da shi sai a yi amfani da shi wannan yankin ko a ƙasar amma tare da waɗancan yarurruka su kuma ana karatun su miye matsala ya an kai ƙasar Scotland aka ba ta dama ta yi amfani da al'adodinta da nata tsari na shari'a kuma ta zauna cikin Ingila to amma saboda abin da ake so shine kada a zauna lafiya su sun yarda su yarjejeniya tsakankanin su su zaɓi wani yare ya jagoranci ƙasa saboda a yi karatu da shi a ci gaba amma ku ba a yarda ba ku yi amfani da yaren ku kuma ba a yarda ba duk yadda za a yi sai an yi amfani da asilah al-lughawi da al-qabli a nuna wannan yare kaza na wannan yare kaza ne alhali yare an yi halicce shi ne don mi don saboda isar da sako aya ce ta daga cikin ayoyin Allah wa min ayatihi khalqus samawati wal ardi ikhtilafu alsinatikum wa alwanikum canzawan launin ku da kabilolin ku da yaren ku wannan yana nuna Allah akwai Allah mai irada shi da yarda waɗannan abubuwa ba a yi da yare guda ba ba a yi kabila guda ba wannan ba shi ne abin da kamata a ɓata lokaci akan shi ba to wannan sila suna amfani da shi ba na son na ɓata lokaci kan wannan saboda mas'alolin mu suna da yawa sai abu na gaba sai as-silah an gane ko bayan asilahul al'aqali da addini ko al'amil dini sannan kuma asilah annasabi an gane ko da asilah alkabari wanda suke amfani da shi sai kuma abu na uku a silahul iqlili suna amfani da silah makami na yanki yanki yan kudu da yan arewa yan gabas da yan yamma yammacin duniya gabascin duniya iqlim sun yi sun rarraba duniya sun da duniya an raba ta kwancinan guda biyar akwai azi akwai afrik akwai amerik ko ba haka ba akwai australi akwai europe to yanzu kullun suna da hanyoyin da suka bi wajen tasiri zuwa ga yanki domin in ba a samu yanzu in an samu kasa duka mafi yawancin ta yare guda ne to yanzu bai yiwa a tada sai a ce to yanki kaza ai ya kwashe alherin kasa ya bar wani kaga Germany kasar Almanya da suka zo sai da suka raba ta biyu Amerika ta kwashe rabi Rasha ta kwashe rabi suka raba kasar sai a 1989 na ba in babban tabbatar an kada kasar to duk lokacin da za a amfani da cewa yanki yanki yanki yanki kai kasa da aka haife ka cikin ta baka inda zaka mutu ba wa ma tadri nafsun ma za taktibu gada wa ma tadri nafsun bi ayi ardin tamut sannan ba wai kin kawo za kai da kai dan jaha bane ko dan kasa shin mi kake amfanar da kasar ka da jahar ka da shi domin al intisab wal intima la yakfi da an yi kaga wuri bai isa ba wani amfani kake kawowa yanzu misali idan wani kawo kamfanin mota a kasar ku kai ko baka yin ko allura me dalilin kaka ce a'a ya kwashe kayan shi ya daina yin motoci a cikin yankin ku to kai an ka kwashe yi za ka yi ba za ka yi ba to wannan silah al-iqlimi suna amfani da shi na rarraba kanun al'umma kaga sun rarraba kasashen mu bisa ga tsari a doki kabila guda a tarwatsa ta cikin kasashe daban-daban ikan jibi kanuri da suna an tarwatsa su saura cikin Niger saura cikin Najeriya saura cikin Chad gashi nan daula ta Usmaniya yanki cikin Najeriya yanki cikin tashin Usman dan Fodiyo yanki cikin Niger yanki wani yanki cikin Kamaru haka suka rarraba duniya saboda kullun su bar mutane cikin rikicin yankuna wanda abin duk da gangan suka yi shi kuma yan an kaisa da rikicin yanki ina za a je majalisar ɗinkin duniya su waye majalisar ɗinkin duniya su wa za su rarraba gardamar da suka rarraba kasar da mamalik mamalik ne kamar masarautu ne to in kabila tana da masarautar ta haɗa kanta da wata masarauta su yi aiki tare ba wani abu da bai matsala ba amma idan ya zamanto tsarin haɗa ƙabiloli daban-daban a yi ƙasa to kaga yanzu masarautu na an ka cakuɗa ina fatan ka fahimce ni aka yi jagora guda na zamani yanzu misali in ka ɗauki Nijar mu ɗauki Nijar ƙasar Nijar mu ɗauki masarauta ta Borno ta shigo ciki mamlakatu Kana Kanuri ta shigo ciki ka ɗauko masarauta ta Zandar ta shigo ciki ka ɗauko masarauta ta Gobir ta shigo ciki ita ta tun daga maraɗin abin da kai kwanni ka ɗauko masarauta ta arewa ta shigo ciki ka ɗauko masarauta ta azawad ta shigo ciki ka ɗauko masarauta ta wagga ta zabarma ita ko ta shigo ciki ka ɗauko wani yanki ma na mali shi ma ya shigo ciki to yanzu sai an ka haɗa masarautu wuri wuri wuri wuri ka sai an ka musu jagora guda amma inda masarautun na aka bari bisa ga ƙabilolinsu da haɗin kansu bai wahala to kaji dalili wannan silah ne al-iqlimi kullum ana amfani da shi kada ka sa tsammanin geography ba makami bane na turawa geography makami ne na turawa dan sun san yanzu inda arziki yake kenan dole da a tada wani rikici saboda yankin nan yake zama lafiya kuma ka ka duba duk inda an ka gano akwai arziki to sai an yi amfani da wannan munan da ba mu san yaƙe-yaƙe ba cikin jihohinmu sai an ka ce boko haram mai na nan jibge cikin jihar Borno an gano mai mai yawa wanda ma ana ganin matsinta suna ganin yalla ma yayin man da ke ne da zanta yawa zinariya na nan karkashin wannan wuri difa an hiddo mai na Nijar da dan yaki yakin da aka yi da su urdugu da su wane ne an yi an kare amma yanzu me yasa yakin yake karewa mai ake hiddowa me yasa mutane ba su yi tunani ba ina ne aka fi har da alqur'ani a duniya fiye da tsakanin yankin difa da abin ga inda dubban ma ta qur'ani suke ga addini ga dukiya ne jaganta me yasa ake tashin hankali me yasa mahali yanzu da ta rikice me yasa zinari yadda akwai nan yankin tilberi me yasa babu zaman lahiya ga arziki na mai an san da shi yanzu ya bayyana ina fata an fahimce ni yankin agres me yasa tashi hankali yawa ga iraniyon ga mai ga zinariya saudiya me yasa take zaman lafiya da da ba su da mai an yi tashin hankali amma yanzu gashi nan eh, yankin yaman tashin hankali sudan me yasa ake ta rikici an ce arzikin man shi na ga eh, yankin kudu kawo mi inda ka san akwai arziki wanda ba a tashin hankali mugabe me yasa aka sami tare da hankali gonaki gare shi na noma to wannan makami ne wanda suke amfani da shi a silah al-iqlimi a ɗauko yanki da yanki a ɗauki haƙƙin wani a baka saboda a tada fitina shi kuma wancan wanda an ba haƙƙi in yana da hankali sai ce a ba nau bane sai ce a a bashi sai ya tattara ya rike kenan ko kaga zaman lafiya ba zai yiwuwa ba Allah ya mulki kyau sai as-silahul maslahi maslaha da suke amfani da ita duk maslaha da ta samu maslaha tana da yawa akwai maslaha ta auratayya tsakanin al'ummomi akwai maslaha ta abutta tsakanin al'ummomi akwai maslaha ta kasuwanci tsakanin al'ummomi domin Allah ya bar abubuwan da za su haɗa mutane masu yawa shi ƙasa ba ta haɗa mutane masu yawa sosai an gane ko amma maslaha ita ce ta haɗa mutanen duniya don kasuwanci zai iya haɗa ka da wani duk mutanen duniya suna iya kasuwanci da juna abuta duk mutanen duniya suna iya abuta da juna duk da yake abuta tsakanin musulmi da kafiri ta soyayya ba abuta ƙarya ce in dai addini ake to amma yanzu miliyoyin mutane suna iya abuta sai Allah ya sa abutan nan ta tashi daga wata fami daga wata kabila daga wata ƙasa daga wani kunci nan ta haɗa wani wani to sai ai amfani da maslahatka saboda a ruguza al'umma saboda yan ka kai kadai a ruguza al'ummomi da dama hallaka mutane da dama kai kuma kana nan kana jin daɗi in sun kare da kai su yashe ka domin ka kare aiki kamar yadda kana suke cewa an ci moriyar ganga za a yada goronta to waɗannan su ne makamai daga cikin makamman da ake amfani da su an gane ko yanzu daga cikin abubuwan da suke makamai waɗanda ana amfani da su a wannan zamani shine mace almar'a da yawa daga cikin mutane suna ganin mace ba makami ba ce alhali ko mace makami ce Allah ya halicci mace ya karrama ta ya ba ta daraja ta aihe annabawa ko ba haka ba to amma ina na matsalar take silafin zu haddaini makami ne mai baki biyu in ka soka ma makiyinka ka kashe shi in ka soka ma kanka zaka mutu to yanzu abin da muke gani ne yasa turawa hankalin su ya dawo kan mace saboda sun san da in ba sun yi samu iko akan mata ba mata sun rige sun mallaki ko ina to kasashen mu har yanzu ba za su samu yadda suke so ba kina sai aika amfani an san dan adam yana da rauni wajen shawon mace dan ba duk mutum bane in dai wajen mata ne yanzu na kana gane kaga ustazu amma wajen mace ina mata ta ita ga juya shi ba yadda za a yi saboda ta rage ta rinjaye shi kuma an san da yawan mutane suna son fasikanci to amma ba a zuwa a ce muku ana son a yaƙe ku ta hanyar mata domin an ka ce ai za a yaƙe ka ba za ka yi ta ba amma za a yi kwaskwarima sai a ce an tauye wa mata haƙƙinsu to a nan da ke son in ja hankalin masu kare haƙƙin ɗan adam musamman daga cikin su yawancin su musulmi ne cewa mu bambanta tsakanin doka Allah wanda ya aza yake abi da wani wanda ya taka doka Allah musulmi ce nan Qur'ani ya riga ka kayan ka zo duniya Qur'ani duk ya faɗi haƙƙin mata ta yi yauki ma Qur'ani mai traduction en français ka dibi suratul nisa'i tana cike da haƙoƙin mata sura ce mai sunan mata malamai suna babu suratul rijal an gane ko akwai suratul baqara ta yi zancen mata akwai suratul talaq ta yi zancen haƙoƙin mata ka sai suratul nur ta yi zancen haƙoƙin mata barjat ga sunan hukumce hukumce hukumce hukumce hukumce musulunci bai bar wani haƙƙi na mace ba amma su abinda wani lokaci ba sa ganewa wani mutum ya sha giya ya sai ya ba mata ta yi kashi wannan Allah bai bace a shagiya ba aslan wani mutum ya zalunci matarsa wani mutum talaka ne bai da hali wannan ba laihin shi bane ko duk duniya akwai masu hali akwai talakawa ko turai akwai wanda bai da hali amma gwamnatocin suna taimaka musu to dan mutum ga bakin abin da Allah ce alal musi wa mat'uhunna alal musi'i qadaru wa alal muqtir qadaru la nukallifu nafsan illa wus'aha wani yana da yana iya kashe ma matarsa miliyan guda a wata wani miliyan biyar wani miliyan goma wani kuma dala ɗari zai iya kashe matarsa a yini kenan a wata ya haɗa ba su wuce shekara goma sha biyar kuma ina ne suke rayuwa akwai yankin da dala ɗari kuɗi ne akwai yankin da jaka biyar ba wani abu ba ne ba wanda ya sa mutane kondishin kowa ɗari bisa ɗari ban da Allah kuma bai yi duniyar don ta zama da haka ba duniya ita da daɗi da wahala da a tare da ita komi kuɗinka komi mulkinka komi ilminka komi matsayinka komi girman ƙasarka sai ka ji daɗi sai ka sha wahala wani lokaci kuma akwai mai kuɗi akwai talaka amma ita lahira sai Allah yi ta a'a in daɗi na daɗi na zalla aljanna in wahala ce wahala ce zalla to shi yasa wani dan ya taka dokan musulunci yayi wani abu ba shi na za a cewa kare hakkin dan adam ba a danganta zuwa ga musulunci a aka nuna wannan mutumin ya zalunci ta kuma musulunci ba ka hinka zo ya tsare da za a neman mawata hakkin su ko ya hudu hakokin su da haka yana da kyau mutane su gane wannan to amma su menene suke nema ba wannan ne suke nema ba shi suka ji an ce a'a musulunci ya hana mace aiki wani da cewa musulunci ya hana mace aiki a'a shi musulunci ya ce mace akwai aikin da ya dace ta yi akwai aikin da bai dace ta yi ba musulunci ya yarda mace ta yi aikin likitanci kare malamin da ya ce aikin likitanci ba gaskiya bane mu da kanmu almajirai da malamanmu abin da muke faɗa shi ne mata su fito su yi karatun likitanci su taimaka ma ƴan uwansu mata bai dace a bar namiji ga al'auran mace ba ko da musulmi ne balle ma kafiri amma me muka ce aiki ya dace da ɗabi'a ta mace sannan kuma in za ta fita ta yi fita irin wanda musulunci ya yarda da ita musulunci bai yarda ba mace ta sha kawa ta sha girnar ta sha ganila ta zo ta yi zaune sekretariya ta sha jan baki ta sa sarkar zinariya ta zo ta yi zaune tana murmushi tana tarbon waɗanda ke son ganin mai gida ana mata envelope kinta jikar ta goma sha biyar biyar tana nan tana kiran shi ita alhaji wani ma har kumiya sai ta kaji ba ta san abin da za ta biyan shi da shi ba tunda ya yi mata envelope ya tunda envelope ko ko wani ba murmushi ba murmushi wa alhazai ko wani mutum wanda ke mata alkhairi ba ta san abin da za ta biyan shi da shi ba to me za ta biya shi da shi kenan kafin jirki akwai abu da kasa mace da ta san ko da sekretariya sai ta cire kayanta na kawa ta cire murmushin da ta kai ma mutane na tarbansu yanzu ta shigo inda biki ta sa mai kaya masu wari sannan kuma ta shirya makamman da za ta rinka halba mai mitin mitin da ke cikin bakinka musulunci bai yarda ba mace ta yi aiki sai wanda ya dace da ɗabi'arta mace ba ta dako irin yadda ake dako a kasar ghana a kudancin najeriya waɗannan su ba su da addini mace ba ta yin dako namiji shi ne ya kamata ya je ya nemi aikin da zai iya ci da matarsa kuma aikin da mai dace da mace kuma ta sa sutura wanda musulunci ya da ita ta shi ta aikin ta mun fa mun taɓa ba da misali nan muka ce ko dan sanda akwai da kamata musulmi mace musulma ta yi dan sanda na airport mai lalaben mutane to akwai maza akwai mata don bai dace a ce namiji ba shi zai sa hannun shi ya lalabe matan mutane ko ya lalabe ɗayan mutane kai kana ganin kamar wanga magana duka waɗina su ka zuwa ga aikinka kai yanzu ka yarda a ce matarka ta dawo da aeroport a sa wani ƙato sai ya duya abin ga ya caji ta kai kana yarda sannan kana yarda uwarka a ce wani ƙato na zai zai bayan ta dawo da airport shi zo shi ta cikin wani ɗan ƙaramin ɗaki duk shi bincike ta kai kana yarda da wanka yarka balagagga wani mutum na zai abin gana ta ya kamata abubuwan shi yasa kada malamai ko masu da'awa dalibai irin mu kawai ka tashi ka ce a'a musulunci ya haramta aikin mata waɗannan abubuwan shine suke bid'a ka tsaya ka tattauna da mutum bisa qadiyya da mas'ala da hujjoji da dalilai kai tafsiri amma musulunci ya ce mace haramta ta yi ta musulunci ya ce mace haramta ta yi aiki no kai wannan ba ma wannan ce kake ma musulunci paske akwai abubuwan da musulunci ya ba mace dama amma bai ba namiji dama ba akwai wanda ya ba namiji dama bai ba mace dama ba jihadi an kace namiji ya jihadi amma sallah da maza da mata duk an kace ko shi sallah ya kamata ku rinka bambantawa tsakanin waɗannan gurgurun hali to amma yanzu mace ta zama makami da shi ake rukuza al'umma saudiya yanzu da an kana ma mata tuki yanzu an ba su tuki sun ji daɗi kenan yanzu mace tana iya duk inda ta ga dama babu wata doka ana cewa a ba su kota aiki wannan wani abu ne wanda suna jin daɗin shi mace sai an ba su transcend prosa su samu aiki matan ƙauye a ba su abin nan shanu kai an ba mata ka saniya uku da sa guda kai ku kana nan kana noma sani shanu kullum suna aihuwa kai kuma baka da komi noman da kai shi ne aka canyewa ran da ta samu saniya ashirin gidan ta yanzu gida ya taka kai in kai magana a ce a'a in ka ce baka ta ce kai ku ta batun shi ta ce makiyanta na ku kuna ba in an mena zaki in an ka kawo wani mutum ta ce ba ta yarda ba ba ai ba shi kenan ba kai sama kai kasa ba yadda za ka yi balle in ta kai 18 kuma ga jujujin nuna na jira ka da aboka su ce ta ta yi ta zama miliyar ta zama mashayar a tashi da kai in ka ce ba a darba adamin gidanka su ce alhamdulillah ita tana sai da saniya ta yi maƙiyar ta kayan ɗaki ba a buƙatar talaka kuma akwai wani ita uwar ko kanin uwar famin uwa su za su ɗama arni kai an riga an kare da kai in ka ga dama duk ma abin da za ka kare ido kai ba in kana so tension ta taso ma ka mutu wannan wani sha'anin ka ne can daban namiji kuma in kauye na ta sai kai taba tuniya ba ina sai da saniya ta in sai ma ka siya ka rinka yawo ko ka rinka neman kuɗin ka me shi ka barkata ma bai taɓa barkata ma koyi ba wai wanda ya nemo kuɗin baka sai da an ka samu kuɗin sadaki ba dan dini noma yi me yayi ya samu sadakin ko ka ya aure ka har ya same ka cikin hanyar halal shi na bai taɓa barkata ma koyi ba sai wanda ba ta je ma ka sai yanzu shi ne a saka kai gaba da mahaifinka mace ta san sila kaya na talla yau muna gani babu wani kamfani musamman nan kasashenmu ka gani yadda ake tallan kamfuna bai yiwuwa sai an kama ta sun sha ado sannan a yi tallar wani abu kamar yadda turawa suke yi hoton wata kamera in za a ɗauka a ɗauki mace a yi tallar wata riga da ita ko wata abu kaza mace mai kyau irin yadda ƙasar italiya ta yi fice wajen tattara 'yan mata masu kyau da turai yanzu shi ne abin da ake yi a ɗauki hoton mace ga shirin kamfuna amma su masu yin tallar nan ba su yarda a kama su ba su yarda a kaɗiyansu to kaga wannan mace ta zama makami yanzu gashi na ana filafilai na baka wanda ake lalata da mata menene suke nufi ai wannan makami ne yanzu wannan shine yancin mace mai cewa a bar namiji a namiji mace ta arbi ci ke yanzu duk yan an kamar mata su arbi mata ke yanzu ina zaki wanda shi na ga dai miki yanci si a a abin da suke so mace ta zaman to sil'a dama mace Allah ya bata wato matan aljanna kaji Allah ce ka annahunna baydun maknun kamar kwai ne wanda a buye saboda idan an hito shi suka kamar kana tana abin ka a su abin da suka so mace ta zan banza ga ta da kyau amma mata guda gare ka amma namiji sun yi dubu in kafafen yaɗa labarai na su mutane sun kai miliyoyi daga kallon kyawun matakka kun yi tarayya da su kuma musu biya kone labarai ka biya sadaki to don haka a yi hatta musulunci da ce mace kai karatu ba a je a yi karatu na bokon da na addini duka muna son a je a yi amma don Allah sa hijabi kuma ya kara karatu a gida a bar cewa za a yi fet iskola zando na ana rawa ana shashanci duk waɗannan abubuwa ne wanda ya kamata a ce lokaci ya kai wanda mu za mu fahimce su mu tattauna da mutane akan usulubi wanda shari'a ta yadda da shi to bayan wannan akwai anzima ya an ce anzima nizam ne tsari tsari waɗanda ake kawowa waɗanda matsayin makamai suke wannan kuma naga lokaci ya dan fara matsowa zan ɗan yi bayanin su akan kurkuce na farko ana amfani da annizam siyasi na biyu ana amfani da annizam al-iqtisadi na uku ana amfani da annizam al-amni an gane ko na hudu ana amfani da annizam al-i'lami an gane ko na biyar ana amfani da annizam as-sihhi to waɗanda abubuwa mafi yawanci zaka ga ana amfani da su makamai ne waɗanda na yakar al'umma akwai annizamu ta'limi tsari na karantarwa shi ma hanya ce ta makami ne karantar wannan makami ce ta samun jagora bari mu ɗan ba da misalai annizamu siyasi tsari na siyasa in an ce siyasa da yawan mutane abin da suke son tsammani siyasa ta cikin gida kasance ni ita siyasa ta cikin gida ana amfani da siyasa wajen ruguza kasashen mu su siyasar su ba ta taba kasa duk abin da za ka ba baturi ya taba kasar shi ba zai taba yadda ba an ba shi wannan tarbiyya in shi zai mutu al'umma su rayu yayin shi shi rayu al'umma ta mutu amma mu tsarin siyasar da muke yi siyasar tabaiyya ce wanga yana kasa kaza tana goyon bayan wani kasa kaza tana goyon bayan wani ta taimaka mai ya samu mulki don saboda ya dauki arzikin al'umma ya kai mata shafi ne annizamu siyasi mu afirka da sarakai gare mu ba mu cewa tsarin sarakai tsari ne mai kyau ɗari bisa ɗari tun da can wancan lokaci akwai lokacin bauta akwai lokacin sa mutane aikin karfi da wani ne da wani ne to amma kuma da aka zo yanzu da wanga sabon tsarin aka kawo sai muka koma mun fahimta karkashin mutane mutum kuma karkashin turawa to yanzu ba ma nan na tashin hankali ciki ba a'a siyasa ka bar batun ta cikin ƙasar ka kadai akwai siyasa ta waje wadda ke tasiri zuwa ga ƙasar ka ya za mu yi mu gane wannan yanzu ƙasashen farankofoni ƙasashen da faransa ma mulkin mallaka ba su magana da yaren faransanci akwai ƙasashen commonwealth waɗanda ingila ta yi ma mulkin mallaka siyasar ingila tana tasiri a cikin waɗannan ƙasashen ko an ko an so ko ta wata hanya ko wani abu sannan waɗannan ƙasashen suna iya haɗuwa su yi hilf abinda ake cewa nato nato menene nato ƙungiya ce ta america wadda a turai saboda ta america ta kama turai kada rasha ta shigo shikenan majalisar ɗinkin duniya sun tare sai duk abin da suke so shine za ka yi kenan wannan amil siyasi ne da shi ake amfani a wato sa ka sai ka lankwasa ba yadda za ka yi to ita kanta siyasa makami ce kada wasu su tare makami ce ko ka yi amfani da ita ta inda ta dace ko ka yi amfani da ita wajen rubuta al'ummarka zan bar wannan a gurguje bayan wannan daga ciki waɗanda muka kawo sai an-nizam wato al-iqtisadi tattalin arziki tattalin arziki ya dogara ne akan waɗansu abubuwa to sai an ka sa kili an ka kulle shi kaga akwai al-ma'adin arzikin da ke cikin karkashin ƙasa na biyu al-bunuk bankoki na uku al-umla kuɗaɗe waɗanda ake bugawa na hudu al-zira'a noma na biyar al-ra'i ko tarbiyatul mawashi shine wato kiyo to duka waɗanda abubuwan me yasa sai aka kulle su domin da abin saye da abin sai suwa duka ya zama to ga hannun wani ma'adin arzikin karkashin kasa wa yake fiddo shi wa yake dan ma wani wa yake hana ma wani sai suwa shi zai sai suwa kai baka da izinin ka sayar da naka kaga wannan kai kenan na biyu bayan al-ma'adin sai alburuk bankoki wa yake buga kuɗi ya ba wani wasu ƙasashe daga cikin ƙasashe kenan kai kayanka na kuma shi zai buga kuɗi kuma shi baka kuɗin nan kuma sai kayanka ka tashi aiki to sannan bayan alburuk bankokin tsarinsu nawa ake bi dukkan nimirin kuɗin da zai shiga da zai ta ko wace ƙasa ana ba ta sirikinta wagga ƙasa tana da ash wagga tana da a wai ba a yarda ba yanzu wata ƙasa yanzu inda can babban banki na kan zo ka ɗebo lokacin da bagabo ya sha wahala bai da kuɗin biyan ma'aikata sai sa aka je aka fashe masa banki aka ɗauko waɗansu kuɗaɗe don a biya ma'aikata sai sun ka ce seri kaza ƙasar ba a amsarta saboda wai sato kuɗin da yi to ya matsu akuya ita matsu cizo ta kai kana fahimta ta saboda ai controlling to kenan yanzu kaga an yi controlling dukiyar an yi controlling bankuna sai aljira'a noma noman ka controlling ne baka iya wani abu duk abin da zaka kai ka sayar su ne za su zo su sayi in kai ka su za su saya don kai baka yin komai da ita ba laifi bane su saya amma su saya da mi da kima da daraja duk kuma abin da kaga su sun sayi sun sa kasa su yaki sannan suka zo suka sayi gare ka tarbiyatul mawashi dabbobinka wa yake amfani da su kai da ka tsoho dan afirka kai yanka ka ci nama kai yi gyashi da ka sha lemu sai kai gyatsa su ɗauki kashe su sai su sarrafa shi su kawo maka su ɗauki hwata su sai su maka takalmi su zama isa jika saba'in da biyar to kaga wannan yana da buƙatar tunani mai zurfi to wannan iktisar ke sai suka rike shi shi yasa duk ƙasar da take rike da tattalin arziki kai ba ƙasa ba na rantsi da Allah ko mutum kake karkashin shi shi ke taimaka maka ai shi yasa suka faɗa cewa sirrin da yasa ƙungiyoyin kare haƙƙin mata suka ki samun cin nasara a ƙasar Nijar taro da sun kai a nan Palais de Congrès nan shekaru ko biyu da suka ce ko uku suka ce manya-manyan matsalolin dan batura ta yi tambaya a gaya mata wai menene sirrin da yasa Nijar an kitin nasara har yanzu tacce abubuwan da ya sa ita kamu ta gida min bani jibril na wata haddasu na bi alsinatina fatan mu ɗaya kuma suna magana da yaren mu tacce babban problem tacce ma rabu da mun faɗi magana sai mallamai su su warga ita tacce deuxième la pauvreté talauci matan ne suna da talauci ko mace ta ce za ta yi wani bore sai ubanta da ƴaƴanta da ko kuma mutanenta su ce ku ba su taimaka mata ta shiga cikin matsala aka rubuta take daga ciki akwai al'ada mace ba ta saba guji ma mijinta ba tana samun matsala sun ka rubuta waɗannan saboda al'adodi ana mace tufin alasini suka ce to za a tafi da wannan al'amir al-iqtisadi kenan sai al'amir al-i'lami kafafen yada labarai da suka tafi turawa da makamansu sun dawo da kafafen yada labarai tarbiyyar da da ba a iya basuwa a nan yanzu ana ba da ta cikin tv ana ba da ta a cikin internet yanzu mutane sun koyi kidnapping ta ina an san kidnapping an africa cikin film ne muke gani shi otash waye ka mana waɗannan tunani da karantarwa duk ta hanyar wasa'ilul i'lam alhadisa shi ma kafafen yada labarai makami ne in ba a yi amfani da su ba wajen da ya dace wato ana iya samun halaka na uku annizamul amni tsari na tsaro duk wanda abubuwan da ake yi tsarin na tsaron wa yake kawo makamai ya zubar da su a cikin ƙauyuka a ba mutanen daji sannan kuma wani da ake bin tsarin shi wajen tsaro jami'an tsaron mu ya kamata su zamanto banda ilimin da sun ka ɗauka na turanci ya zamanto suna da ilimi na hankali na tunani da wayewa su ƙara da ilimin su baiwa a ce yadda ƙa'ida take haka nan na za ka bi ya kamata kai ma kana da hankali annizam al'amni to bayan wannan sai annizam alqada'i tsari na shari'a dokokin da turai ma sun bar aiki da su shekaru aru aru shi da muka aiki da su mu ba yadda za a yi ko da dokoki na dan adam ba wai da Allah ba a'a kai shi dan adam na kai dan adam na kuma kai kasan kanka kasan al'adar ka ba mu hana a kawo expert ba a hada da namu a yi tsarin in ba wai a sakan musu tun da shi zancen cewa a yi tsarin Allah mun san hatta da musulmin daga waɗannan wannan in an ce za a tsarin Allah abin bai yi rikici na za a yi don masu gidajen giya ba su yarda masu gidajen mata ba su yarda duk wani wanda ka samun kuɗi ta hanyar banza bai yarda shi yasa cewa a yi tsarin Allah da ƙasa a'a sai an fara da gida da unguwa da ja'a da gari da sannan a kai zuwa ga ƙasa to amma ni ya samu babu iya namu sai dai an kawo mana waɗansu su da su kawo su ana mana dokokin da zama aiki da su shi yasa kullum ba a cin nasara tsarin shari'a kuma kai in ka yi banna kasar ka in ka sai kasar sosai su baka goyon baya saboda su kai ma aiki ko ku kace da dukiyar da za su ci can sai annabamu ta'limi tsari na karantarwa wanda suke akan shi karantarwa kai da yawa daga cikin mutanen mu inda suka wauta ka dauki danka ka kai lakwal amma ba kai shi makaranta ba samdi diman shi ko diman shi so guda yake zuwa a sati ya koyi karatun qur'ani ya san Allah har doktora mutum babu yanzu in ka ɗauka nan francophone tsari na turanci da nan har zuwa babu inda za a ce maka Allah Allah Allah Allah sai ka kai premier in ma ka zo Allah ba wai nuna maka za a yi akwai Allah ba kima za a yi STB exist cikin philosophy daga nan an samu shakka in kace da wannan shakka ko kai karatu kace university in likitanci za karatu babu suna Allah in ma ni za karatu sai an kare kaf babu Allah mutum ya zan doctor doctor ko professor kuma bai san Allah ba ka ɗauki yaro ɗan shekara bakwai kartu memuwar vid ka kai ma tsarin turawa kuma baka haɗa da na Allah ba balle a rinjayi wannan tsarin nasu to in an ka samu tsari tsarin karantarwa ba ku iya biyan ma'aikatunku na ilimi suna za su ba ku shi yasa lokacin suke son ai zanga zanga za a yi ta in kai musu barazana saboda za su hana ma kuɗaɗe in kuɗin ba su shigo ba za a yi maka zanga zanga daga nan su tara fitina a ƙasar ka abin da suke so shi zaka karanta tsarin karantarwa dole biyar su na kaka yi baka iya canza komai in ka ga ka canza wani abu za su iya barin ka in sun yi niyya shi yasa suka ce lokacin da Turkiyya tana son ta shiga a cikin Union European daga cikin sharuɗan da aka aza musu shine a daina karantar da musulunci a cikin école primaire jusqu'à jusqu'à lycée sai an kai university in mutum na son shi karanta addini shi karanta saboda mi saboda a cire musu Allah tunda in kana karanta Allah tun farko kenan Union European da sun sa Turki adadin musulmi ya fara ribanya ma shi yasa suka hana su ai ba don wani abu bane to kaga wannan shine an-nizam at-ta'limi wanda yake karantarwa shi ma suna bi suna tasiri a cikin al'umma to waɗannan dai a gurguje an zima ne da an ka tsara su saboda tasiri daga waje ko daga cikin gida ina fata an fahimci ko a amfani da astilafu siyasi a yi amfani da tsari na siyasa ko a yi amfani da annizam al-iqtisadi silah al-iqtisadi tattalin arziki ko a yi amfani da asilah al-i'lami na kafafen yada labarai ko asilah al-amni ko na wato abin nan abin da ya shafi tsaro shi tsaro shi da alaka da cikin dan adam i'lam yana da alaka da hankalin dan adam makami ne wanda anka abin nan ko annizam at-ta'limi tsari na karantarwa wanda za ku taya akan shi a baku wanda kullun kuna baya a koya maka yare a koya maka ka'idodin ilimi amma kuma baka iya kera komi ba ka iya yaren su ku fiye da wasu daga cikin su amma baka iya komi ba an koya maka fizik shi ne an baka ka'idodi amma ba a koya maka pratik ba an baka ce wuri zalla don ka mutu haka nan bakin su su yi maka na'ura ka da ake amfani da ita amma kuma kai baka iya yin na'urar kana ganin da take aiki tana burge ka ka iya tuka mota amma baka san komai ba cikin tsarin mota haka za su yi sun ka rayu haka mutu to waɗanda su ne al-asliha al-maddiya wal ma'nawiyya da mun ka dan bada misalai cikin su dan maudu'in ba irin maudu'in yanda za a zuwa kai tsaye ba a ce an yi an kare amma muna fatan ƴan uwa sun fahimci cewa makamai kala biyu ne waɗannan ma irin kafafen yaɗa labarai da kuma tsari na ekonomi shi ma makami ne na tasiri ga al'umma da haka kar a san tsammanin sai an ɗauko bindiga shi ne kawai an yake ka nan ya kamata mu dakanta lokaci yayi sai an uwa su yi hakuri ɗabi'a ce ta karatu abinda muka faɗa zaman to daidai Allah shi ba mu lada wanda muka yi kuskure Allah subhanahu wa ta'ala ya gafarta muna ma na ayyuna addu'a assalamu alaikum wa rahmatullah alaikum assalam wa rahmatullahi wa barakatuh sai ma Allah ya saka alkhairi Allah ba mu ikon aiki da abin da an aiki kuma bari abin da an na bari insha Allah ina fata Allah ya saka mana da alkhairi kuma nan za mu rasa aya sai kuma rana wato idan Allah ya kammala insha Allah za mu yi amfani da da mu yi salati annabi sallallahu alaihi wa sallam اللهم صل على محمد وعلى ال محمد كما صليت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى ال محمد كما باركت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد ربنا تقبل منا انك السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم سبحان ربك رب العزه عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين